بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan safiya ta lahadi 18 ga watan shaharullahi al-muharram shekara ta 1434 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ta yi daidai da biyu ga watan sha biyu a shekara ta 2012 a lissafin miladiya kuma cikin yardar allah za mu dora akan abin da ya gabata a darasinmu na sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga littafin al-rahiq al-maktum na safi rahman al-mubarak fori za mu tashi a sabon matashiya ko sabuwar matashiya wadda take da alaƙa da babban abin nan da ya auku na tarihin musulunci wanda shi ne ya canja tarihin musulunci baki daya wato shi ne yakin badar badar din kuma al-kubra kamar da malamai suka kira ta yana cewa ghazwatu badrin al-kubra awwalu ma'rakatin min ma'arik al-islam al-fasila yakin badar babba mun karanta a baya cewa ɗaya daga cikin gazuwa ta farko daga cikin guda takwas da muka karanta a baya an kira ta ita ce wato gazuwatu badrin asubura to yau za mu ji alkubra ɗin ya ce ita ce ko shi ne yaƙi na farko daga cikin yaƙe-yaƙen musulunci alfasila wanda suka rarrabe tsakanin musulunci da abin da ba musulunci ba shi ne ma'anin alfasila yaƙin da ya sa kowa ya gane gidansu kamar yadda bahaushe ke cewa ko ayyunwa kowa ya gane gidansu ake cewa ko yauwa domin da yaƙin badar kafirai a maka suka san matsayinsu suka san kuma ƙarfin musulunci kuma da yaƙin badar musulmi suka fahimci su kansu ƙarfin da suke da shi da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke tare da su tunda a karan farko a tarihi ɗan adam zai ga a mala'iku suna taimakawa ɗan adam a yaƙi duk wanda aka yi wannan irin abu tare da shi kuwa ƙarfin zuciyar da zai samu nan gaba ba kaɗan ba ne to waɗannan abubuwa dai za mu je su na farko ya fara da sababul gazuwa sababin yaƙin menene ya jawo aka yi yaƙin badar yace sabaka fi zikiri ghazwatil ushaira ya gabata a cikin ambatan da ya gabata na yakin al-ushaira fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi anna iran li quraish aflatat cewa wani ayari na quraishawa ya kubce min annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu riskarsa an yi wani abu ba fi dhahabiha min makkata ila sham a tafiyar da wannan ayari ya yi daga makka zuwa sham falamma ƙaruba ruju'uha min sham ila makka yayin da lokacin dawowar wannan ayari daga sham zuwa makka ya kusa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama talha tabna ubaidillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika talha tabna ubaidillah وسعيد بن زيد دكما سعيد بن زيد إلى الشمال زوغا أريوا من أنشي الشمال أنا نفهم أريوا الشمال هنن هبو مبنبنشي كرك كرنت وانا أبو وانا إن كسا مسا كسرة أنا نفهم هنن هبو يوا شمال كما شيني جهة أريوا kamar ana cewa shamal Najeriya in za ka faɗa da larabci arewacin Najeriya to karka ce shimal nigeria shamal nigeria za a ce tsayi ya aika su zuwa ga arewa liyaquma biktishafi khabariha don su kokarin tada ko kuma samu su kuma tattaro labari akan wannan ayari fawasala ila alhaura sai suka je wani wuri ana ce masa haura wa makatha suka zauna anan hatta marra bihima abu sufyan bil iri har lokacin da abu sufyan ya wuce da wannan ayari suka ganshi kaga yau karo ya uku kenan an ga labarin da aka ce su zo su binciko su gani sun same shi a kan lokaci bai kufce ba ba kaman sauran kwanaki ba fa'asra'a ilal madinaci suka gaggauta zuwa madina wa akhbara rasulallahi sallallahu alaihi wasallam alkhabara kuma suka biyo manzan Allah sallallahu alaihi labari cewa to gafa ayari ya matso ga abu sufyan yana shugabancin wannan ayari wa kanatil iru wannan ayari tahmilu tharawatin ta'ilatan tana dauke da dukiya mai tarin yawa shine ta'ila mai yawa sosai mai girma likibari ahli makkata kuma waɗanda suka mallaki wannan kasuwanci da ke cikin wannan ayari ko kayan fatauci manya-manyan mutanen makka ne wa ru'asa'iha da kuma shugabanninta jagororinta alfu ba'irin raƙumi kawai ɗaya-ɗaya har guda dubu muƙiratun haka za ka karanta muƙira yauwa bi amwalin in an ce abu muƙir ana nufin yana dankare ya yi nauyi yauwa abin da yake dankare bi amwalin la taƙillu an na alf dinarin zahabi wato suna maƙare da dukiyar da ba za ta gaza a dinare dubu hamsin ba na zinare dinari in an ce dinar yana da bambanci da yadda da kuma zahab duk da cewa mu a hausa zahab muna fassara shi da me zinare muke ce masa to shi kuma su kuma a larabci unit inda ake amfani da shi wajen lissafi na kuɗi shine suke kiransa dinare in na shi zahab din ne zinarin zinarin da ake amfani da shi a matsayin kuɗi kamar yadda zaka ce naira to shine dinar a gunsu suna ne na kuɗin da ake amfani da shi a yi shinikayya yawwa idan daga zahab din ne mun fahimci abin yawwa zahab kuma shine zinare da muke ce masa zinare to dukiyar da wannan ayar yake ɗauke da shi da aka dankara aka taho da ita daga sham an dawo ba za ta gaza dubu dinari dubu hamsin ba ga kuma shi kansa raƙuma sun kai dubu kaga dukiya ta haɗu musamman a wancan zamani yawwa walam yakun ma'aha min al-haras illa nahu 40 rajulan ba masu gadin wannan dukiya waɗanda suke tafi da ita sai kwatankwacin mutum 40 su ne masu gadi kaga a ce raƙumi dubu mutum 40 ne ke kora shi kuma yana ɗauke da dukiya mai yawa irin wannan to garaɓasa ta samu ga mutanen da suka taɓa zalintar wasu kuma ga wanda aka zalunta ɗin sun zo suna ganin wannan abu yau ya ce ina ha fursatun zahabiyyatun lil musulmin wannan dama ce kamar in aka ce fursatun zahabiyya larabci ne na zamani abinda ake kamar golden chance ya dama ce ta samu wadda in kuka bari ta wuce shikenan kuma ba za a iya samun wata bakila nan kusa don haka dama ce ta samu babba ga musulmi liyusibu ahla makkata bi darbatin iqtisadiyatin qasima don su sami wato mutanen makka da wani bugu mai yanke hukunci mai karya gadon baya shine qasima in an ce qasim abinda duka da ke karya gadon baya yau ba kuma qasim na sinun ba wancan maganar rabo ne shine sunan da ake cewa qasim abul qasim sallallahu alaihi wasallam to wannan sinun ne amma an ce qasim abin da ke karya gadon baya kuna da akwai littafin ibn al-arabi mashhuri al-awasim min al-qawasim kun taba jin sai wasu ma suna da shi an ce al-awasim abubuwan da suke kariya su tsare min al-qawasim daga abubuwan da ke karya gadon baya musifa da tashin hankali ana kiranta qasima jam'in shine al-qawasim yau to mu je dai ya ce wannan dama ce ga musulmi su samu mutanen maka su yi musu duka irin dukan abin nan ƙarshe ta ta'allamu laha qulubuhum wanda zukatansu za su yi raɗaɗi ala marril usuri har tarihi ya wuce ma'ana za su daɗe suna shan wahala idan suka tuno wannan abin da aka yi musu a wannan abun in aka yi amfani da wannan dama lidhalika don haka a alana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil musulmi na ƙa'ila annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shela cikin musulmi yana cewa hadhihi iru quraishin fiha amwaluhum ga fa ayarin quraishawa nan a cikin ayarin nan tare da shi akwai dukiyarsu fakhruju ilaiha ku fita yana gaya musulmi zuwa ga wannan ayari la'allallaha yanfulukumuha la'alla ku je domin watakila Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku wannan dukiya a matsayin nafulu a matsayin ganima shi ne yanfulu kumuha nafulu shi ne ƙari a kan abin da ka samu shi ne suratul amfali mun san al'amfal ko? yawwa a fiƙihu kuma kun karanta idan ana yaƙi idan akwai abin da ake ce masa nafulu bayan an raba ganima guntun abin da ya biyo baya na abin da aka samu daga wato mayaƙa a takaice da abin da ake da naflu ganima shi ma yawwa la'alla Allah zai ba watakila Allah ya ba ku wannan dukiya ta zo a hannunku a matsayin ganima tayyib sai ce walam ya'zim ala ahadin bil khuruj amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsananta wa kowa dangane da wannan fita ba wajen umarnin da ya bayar bai ce tilas ne akan kowa sai ya fita wannan yaki na badar ba ya faɗa ne haka ya ba da sanarwa ga fa ayari can na qurayshawa tunda an saba fitar ko an fita wajen takwas mun karanta a baya don haka wannan kowa ya saba da fitar da ana cewa ga ayari can an san dama a baya ba duka ake fita ba don haka kar ai mamaki a yakin badar akwai waɗanda ba su samu zuwa ba yau tun da lokacin ba a wajabta ba sannan kuma wannan yana nuna ba dalilin da za a zo a zargi wani daga cikin sahabbai cewa bai halarci yakin badar ba mun fahimci abin wannan shine abin da yake nufi anan kasancewar ba a dora abin a matsayin tilas kamar yadda zai zo mana a yaƙoƙi na gaba a kamar musamman yaƙin tabuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta akan kowa tilas ya fita duk mai hali har ya zama an ɗauki waɗanda ba su je ba suna da iko kuma ba su da wani uzuri a matsayin munafukai yawwa mun san kissar Ka'ab Malik yawwa to amma a yakin badar ba a riga an ce kowa tilas je ba don haka ba dalilin zargin wani daga cikin sahabbai idan bai samu zuwa ba ko saboda ma musamman ma wanda suka yi abin nan din daga cikin manyan sahabbai uzuri ne ya dakatar da su kamar yadda zamu zo mu ci tayyib sai yake cewa bal taraka al-amra lirraghbati al-mutlaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar abin ne ga wato sakakkiyar bukata da kwaɗayin mutane duk wanda Allah maɗauki yasa yana kwaɗayin ya je ya tafi wanda kuma ya saurara shikenan ba shi da laifi lamma annahu ko lima annahu lam yakun yatawaqqa'u inda hadha al-intidabi annahu sayastadim bi jayshi makkata domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san cewa shine baya tawaqqu'i baya tsammani cewa a wurin wannan kiran shine intidabi intidabi shine a kira ku kowa ya taho ai abu yawwa wannan kiran da aka zo aka ce a zo a fita bai fahimci kuma bai san cewa baya kuma tsammanin za a samu istidami istidami shine karo yawwa ma'ana bai san za a yi wannan karo da rindinar makka ba badal al'iri a maimakon a kwato wannan dukiya ta ayari mun ga abubuwa guda biyu ne in aka fita ko dai a kwato wannan abin nan dukiya ta ayarin ba tare da wani yaƙi ba su tsorata ko su gudu su tafi ko kuma ya zama cewa iya maganar ayarin ne amma za mu ji abin da ya biyo baya ba maganar ayarin kawai aka tsaya ba domin ko su ma mutanen maka sun samu labari sun aika kuma an taho da shiri shirin da ya fi na musulmi yauwa kaga kenan ashe an tafi maganar ayari ne yadda aka saba tafiya mutum kaɗan amma kuma sai mutanen maka suka fito da ƙarfi sai abin ya zama babban yaƙi to kamar da zamu zo mu ji yace hadha al-istidam al-anif irin wannan karo wanda yake mai tsanani sosai fi badrin aya badar a garin badar badar din sunan gari ne yawa yana nan kuma har zuwa yanzu babban gari ne ya fi local gamman haka mai karfi a mai girma haka da mutane da yawa da ayyuka da komai haka yake sunansa ba canza ba har yau walidhalika takhallafa kathirun min as-sahabati fil madinati don haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsananta dinnan na kiran cewa a fita ba shi yasa da yawa daga cikin sahabbai sun wato saurara a gida shine ma'ana ta khallafa sun zauna a gida basu je ba ba su samu dama ba ko saboda uzuri wa hum yahsabuna suna zaton anna mudiya rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi hadha alwajhi cewa zarcewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wannan fuska din lan ya'duwa ma alifuhu bai zarce abin da suka saba ba ma'ana bai wuce dan abin da suka saba din nan a fita a gano ayari ko a kawo labari kila su kufce ma kawai ba abin da zai faru shi yasa wasu da yawa ba su tsananta wa kansu sun fita ba tun da dama ba a tsananta wajen kiran cewa a fito ba mun fahimta dai yawwa ma alifuhu fi saraya wal ghazwatil madiya wato abin da suka saba da shi alifa ma'ana sabawa yawwa shi yasa ake cewa hayawan ma'luf ko dukiya abin dabba da aka saba da ita dabbar gida yawwa to shine suka yi tsammanin wannan irin da yawancan wanda suka saba fita ne daga saraya da kuma yaƙe-yaƙen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin fitar da aka yi wanda aka dawo ba a samu komai ba wali dalika lam yunkar ala ahadin takhallufahu ko takhallufuhu fi hadhihi al-ghazwa don haka shi yasa ma ya zama ba a yi wa kowa inkarin makararsa da rashin fitarsa wannan yaƙi ba babu wanda aka dawo aka ce kai ya aka yi baka fita ba ko ya aka yi baka fita ba domin ba a tsananta kiran ba to matashiya ta gaba mablagu quwwatil jaishil islami wa tawzi'ul qiyadat a matukar karfin rundunar musulmi da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba matsayi da shugabanci na wannan yaƙi واستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج النبي صلى الله عليه وسلم يشليا وفتا ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا النبي صلى الله عليه وسلم شيرم فتنا يا شليا فتاني دمتن دلي أكو دقوم شاواني أبو dari uku da goma sha wani abu me yasa ya ce goma sha wani abu bai faɗi hakikanin ba saboda saɓanin ruwayoyi da suka zo shine yasa a tsakanin baka a cikin baka yace an ce 313 au ko kuma 314 ko 317 duk wannan ya zo a riwayoyi wasu su ce 13 wasu 14 wasu 17 rajulan mutum kenan gaba ɗaya adadin mutanen da suka fice yakin badar mutum 300 ne ko da 13 ko da 14 ko da 17 kaga dai akwai kusanci sosai yawwa wato tafsilinsu kuma bayanin daki-daki shine akwai mutum 82 ko 83 ko 86 minal muhajirin daga cikin mutanen makka da suka yi hijira suka zo madina muhajirai kenan su 86 ne a 82 ko da 3 ko da 6 shi ma gwargwadon riwayoyi a wahidun wa 60 da mutum 61 minal ausi daga kabilan aus a cikin mutanen madina wa mi'a wa saba'in da kuma mutum ɗari da saba'in min al-khazraj daga mutanen khazraj in ka haɗa su su za su baka ɗaya daga cikin waɗancan adadi walam yahtafilu bi hadha al-khuruj li hadha al-khuruj ihtifalan balighan bas yi wani taro mai yawa ko murna ko a ce a taru a wani shiri mai ƙarfi wanda ya kai matuƙa ba da wannan an ce ihtifali ku yi murna ko taro a yi wasu jawabai a kintsa a fita walattakazu uhbatahum kamilatan kuma ba su ɗauki shirinsu a cike ba ma'ana ba su yi masa cikakken shiri ba wannan fitar zuwa yakin badar shi ne uhba in an ce uhba ana nufin istidadi da tahaffuzi duk ma'ana su ɗaya ya ce falam ya kun ma'ahum bari ku ji fa ba abin da ke tare da su a lokacin illa farasun au farasani doki ɗaya ko doki biyu duk sauran a ƙasa aka fita doki ɗaya ko doki biyu ko saboda rashin dawakin da yawa ko kuma dai saboda rashin shirin dama ba a yi shi da ƙarfi ba haka kawai aka fita yauwa ya fassara su ma farasani ɗin farasun lizubair ibn al'awwam doki ɗaya na azubair ibn al'awwam radiyallahu anhu wa farasun lilmiqdad ibn al'aswad radiyallahu anhu alkindi a ɗaya kuma na almiqdad ibn al'aswad alkindi su biyu su ne kawai waɗanda suke da doki wa kana ma'ahum sab'una ba'iran amma akwai raƙumi guda saba'in ya'taqibu ar-rajulani wath-thalathatu ala ba'irin wahidin mutum biyu ko uku suna karba karba wannan ya hauya ba wannan akan wato ko na raƙumi daya kaga in an samu an samu saba'in mutum uku uku suna juyi kaga ko mutum biyu biyu ma'ana wasu wani raƙumin mutum biyu ne wani raƙumin mutum uku uku kaga adadin yana nan daidai haka haka ne ko inda an ce mutum uku ne a kowane raƙumi kaga sun kai wajen 210 kenan ko ba haka ba yau in kuma aka ce mutum biyu biyu ne akan kowane raƙumi an kai 140 haka ne yawwa to amma wasu biyu wasu uku don haka adadinsu kuma da masu 300 ne da wani abu ba a ninka abin ya zama 300 ba ko da ke ya kusa haka yawwa ɗayi mu je dai mun fahimci abin in an ce mutum biyu biyu sau saba'in kaga zai zama 140 in an ce sau in an ce mutum uku uku ne sau saba'in za a samu 210 yawwa to ala ayi halin kowanne ne dai wasu kuma kenan kaga zai zama a ƙasa to shine sai ke cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa aliyun wa marthad ibn abi marthad al-ghanawi ya'taqibuna ba'iran wahidan Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kansa da shi da aliyu da abu marthad ibn abi marthad al-ghanawi su uku suke hawa su karba karba a raƙumi ɗaya duba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ana tafiya yaƙi ya hau raƙumi shi ma ya sauka ya ba aliyu aliyu ya hau ya sauka ya ba abu marthad abu marthad ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau aliyu ya hau haka ma'ana a yaƙin badar kenan annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi tafiya a ƙasa tare da sauran jama'a mun fahimci wannan yau yace wastakhlafa ala almadinati wa ala salati ibn ummi maktum annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora abdullahi ibn ummi maktum ya zama shine shugaba a madina kuma shine shugaban sallah makahon farko kenan da ya limanci mutane a sallah gashi yana makaho shine shugaba a gari kuma shine limamin gari zaka ba matsala ashe limamin mutane ya zama makaho wanda ya fara sa wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kallon iyawa ne da ilimin yin abu in akwai shi to shikenan sai ai sai ce falamma kana bir rauha'i yayin da ya kai ar-rauha ar-rauha wata ƙarya ce ma'ana wata wani ƙauye ne na ƙabilan muzaina har zuwa yanzu suna nan mutanen ƙabilan muzaina shine zaka ji ana cewa wane al-muzaini yawwa tana nan har yanzu wannan kabila ala lailataini min almadina tafiyar dare biyu daga madina ma'ana tafiyar kwana biyu haka daga madina sai ce ya dora ya ce yawwa yayin da suka je arrauha radda abalu babata ibn abdul munzir wasta'malahu ala almadina sai ce abu lubaba ya koma madina ya zama shine shugaba ya dora shi akan ibn ummi maktum ma'ana ya ce abu lubaba ya koma ya zama shine wannan shugaba ɗin mun fahimci wannan yawwa wa dafa aliwa alƙiyadati al'amma ila mus'ab ibn umair alƙurashi al'abdari mun san dai mus'ab ibn umair shine wa a cikin samari da suka yi hijira daga maka zuwa madina shine aka fara turawa ya fara koyawa mutanen madina alƙur'ani tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira mun karanta a baya yawwa to annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙa liwa'in yaƙi tutar yaƙi ya ba musu ibn umair shine ke rike da ita alliwa'ul amma babbar tuta ta gaba ɗaya wa kana hadha alliwa'u abyada wannan tutar kuma fara ce wa qassama jayshahu ila katibataini annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba wato wannan rindina tasa zuwa group guda biyu cantonment ko me kuke cewa wannan wannan daya wannan daya ma'ana kashi biyu aka raba su shi ita rundunar na farko katibatul muhajirin aka raba muhajirun daban gefe daban al'ansar ma gefe daban wa a'ta rayataha wanda ke rike da tutar muhajirun shine ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa yuqalu laha al-uqab sunan tutar al-uqab sunanta kenan ba iqab ba al'uqab da dhamma wani mayafi ne na Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi ya tafi da shi aka daura a jikin mashi shine ya zama wannan raya din aliyu bin abi talib ya rike shi yawa a sun yi magana akan me bambanci tsakanin liwa'i da kuma raya muna ji ana cewa liwa'i ana kuma cewa raya ko a cikin almawahibul laduniya na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alƙasɗallani yana cewa malamai na larabci da yawa suna cewa da liwa'i da raya duk abu ɗaya ne ma'ana ko da a larabci ma'anarsu ɗaya wasu kuma sun bambance sun ce liwa'i shine tuta babba da take nuna inda shugaban yaƙi jagora gaba ɗaya yake raya kuma wanda yake jagorar mayaka wanda ke jagorancin mayaka ba shugaban yakin gaba ɗayan ba ma'ana komanda gaba ɗaya kuma shugaban al'umma inda yake a nan alliwa'i yake shannan wanda ke jagorancin yakin kuma zai iya zama guda biyu kowanne group a bashi guda ɗaya to kowanne za su iya samun tuta to tasu karamar ita ake ce maraya wannan babbar ita ake ce liwa'i mun fahimci abin yadda wasu malaman suka ambata kenan wajen bambancewa tsakanin wannan da wannan saboda an sami hadithi daga abu dawud ya ruwaito shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a yaƙin liwa'insa fari ne amma kuma rayarsa baƙa ce shi yasa wasu ka ce wannan faɗin bambancin launin ya nuna lalle kenan ashe akwai bambanci tsakanin liwa'i da kuma raya amma dukansu tuta ne wasu kuma suka ce shi liwa'i shine wanda ake daura ake daurawa a jikin mashin in aka daura shi sai kuma a nade shi ba za a bar shi yana falfalfal ba shine liwa'i raya kuma ita ce wadan aka daura to ba za a nade ta ba sai a barta iska tana kadata kun ga duk wannan maganganu ne na malamai da suka yi nuna bambanci tsakanin liwa'i da raya amma kai in ka zo a Hausa mu duk me muke cewa tuta liwa'i tuta raya ma tuta to mu ci gaba na faɗi wannan ne saboda mun faɗi an ce ga liwa'i ta manzan Allah sallallahu Alaihi ko fara yawwa to kuma wannan wanda yake raya ce da aka bewa Ali bin Abi Talib a katibar bangaren muhajirun ya rike ta ita ma tuta ce aka sa mata suna al-uqab to asalinta wani mayafi ne ko gele na Aisha radiyallahu anha tayi na biyu wa katibatul ansar bangaren al-ansar group din su wa a'ta rayataha sa'ad ibn mu'adh sai aka ba sa'ad ibn mu'az shine ke rike da wannan tuta ta jagorancin bangaren al-ansar wa kanatir rayatani saudawaini da waccan raya da ali ibn abi talib ke rike da shi ke rike da ita da kuma wannan wanda sa'ad ibn mu'az ke rike da dukkan su bakake ne wancan liwa'i kuma fari liwa'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke rike a hannun mus'ab ibn umair kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ne shine fari yawwa wanda ali ibn abi talib ya rike a gefen muhajirun wani iri baki wanda sa'ad ibn mu'adh ya rike a gefen al-ansar shi ma baki mun fahimci wannan yawa waja'ala ala qiyadati al-maimanati az-zubair ibn al-awwam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa az-zubair ibn al-awwam shine jagoran gefen daman mayaka shine maimana dama wa ala al-maisara al-miqdad ibn amr yasa al-miqdad ibn amr wa kana huma alfarisiyai ne su ne dama masu doki a bayan mun ji an ce al-miqdad ibn al-aswad nan kuma an ce al-miqdad ibn amr ko duk shine asalin sunansa na yanka sunan mahaifinsa a amr wancan kuma aswad laqabi ne ake ce ake kiransa shi babansa mun fahimci wannan yawwa shine al-wahidaini fil jaysh dama dokin su sune kawai dawaki guda biyu ba wani doki sauran raƙuma ne ake tafi da su guda 70 ko yawwa sai ce kama sabaka kama yadda ya gabata waje ala ala saƙaci a ƙaurin rindinar kuma an ce ƙauri shine wadda take bin daga baya nan ga dama nan ga hagu bayan kuma ga shi ake ce masa saƙul jeshi yawwa to shine waje ala ala saƙaci qais ibn abi sa'sa'a mai jagorancin wannan gefe shine qais ibn abi sa'sa'ata وظلت القيادة العامة في يده صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش jagorancin kuma gaba daya ya tsaya a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine commander general gaba daya na yakin da ake tafi yauwa yana tsakiya nan ga dama nan ga hagu bayan su kuma ga sa'a nan ga wannan Zubair nan kuma ga Al-Miqdad ibn Amr dama da hagu kowanne wasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-jaysh ghairil muta'ahhab ko ghairil muta'ahhib a annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi shine sara sara da sinu tafiya yawwa musamman ana cewa tafiyar dare shi yasa ake ce mata isra'i ko yawwa a sara rasulul amanin ba wai saboda daren bace ana cewa tafiya kawai mutum ya tafi sara annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi fi hadal jeshi a wannan runduna wadda take ghairul mutaahhab wanda ba a shirya ta sosai ba fa kharaja min naqbil madinati ya fita daga kofa ɗaya daga cikin kofofin madina ta tsakiya wa maza ala tariqin ra'isi almu'addi ila makka ma'ana asalin hanyar da zaka shigo madina in ka taho daga makka ita ce wannan naqbul madina to ta ita ya fita kuma ya kama hanyar zuwa makka hanyar da aka sani ita ce hanyar zuwa makka babbar hanya shine at-tariqir ra'isi hatta balagha bi'r rauha har yaje wata rijiya da ake ce mata bi'r rauha falamma irtahala minha yayin da ya batta yana gota ta taraka tariqa makkata ila al-yasar sai ya bar hanyar makka daga gefen hagu ko yanzu ka tafi daga madina zaka tafi makka to in dai kana so ka je badar sai ka bar hanyar makka daga hagunka ka kama dama tana nan daga dama yau har yanzu haka take hanyar badar daga dama take to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bar hanyar makka daga hagu ma'ana ya batta a gefen hagunsa kaga kenan ya bangaren dama shi din wan harafa zatal yamin ya karkata gefen dama alan naziyati a wani wuri ana ce masa naziya wani wuri ne mai faɗi wanda yake akwai ƙayoyi da yawa da kuma tsirrai dai daban-daban shi ne ake ce ma annaziya fili ne mai faɗi wanda babu dutse a tsakani shi ake ce ma naziya kuma ba kwari ba mun gane wannan shi ake ce ma annaziya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma gefen wannan filin yuridu badran yana so ya kai ga badar ma'ana manufarsa ita ce aje badar garin badar fasalaka fi nahiyatin minha hatta jaza'a wadiyan ya shiga wani yanki na wannan wato annaziya din babban fili mai kayoyi shi ake ce manaziya na faɗa mana ko yace hatta jaza'a har ya keta ya raba ya shiga ta tsakiyar wadiyan wani kwari kuma daban shine gashin ya fasara mana ƙasa yace jaza'al wadi ay qata'ahu ardan wato ya yanke shi ta fadinsa maimakon a tsaye sai bi shi ta fadinsa shi ne abinda ake nufi jaza'a kun ga fadin larabci yawwa kawai ka bi abu in an mun a hausance ne kawai ka bi ta cikin abu kawai za a ce ka bi ta ciki ba shi da bambanci sawa'un a tsaye ka bi ko a fadi in ta fadi ka bi shi ake nufi jaza'a wadiya mun gane yawwa ba in ta tsaye ba to shine sai yuqalu lahu ruhqan wannan wadin ana ce masa ruhqan bainan naziyati wa bainan madhiqis safra tsakanin za wato tsakanin wannan naziya wannan babban farfajiya babba da na faɗa mana mai kayoyi fili mai faɗi mai kayoyi shi ake ce ma annaziya tunda ya an gaya mana ya bi ta naziyan ko ya ƙetara ta kuma sannan sai ya bi ta cikin wani wadi wadin ana ce masa ruhqan wani kwari yawwa to a tsakanin kwarin yana nan a tsakanin naziya da kuma tsakanin madhiqis safra shi ma wani wuri ana ce masa madhiqis safra zirin as-safra madhiq shine ziri wanda ake ce zirin gaza ko da kuke ji a labarai shine strip yawa to sai bi ta nan wurin thumma marra ala al-madhiqi sannan ya bi ta wannan zirin thumma sabba minhu sannan ya kwarara ciki hatta qaruba min as-safra har ya kusa da wurin da ake ce masa as-safra din wa min hunalika to daga nan ne ba'atha basbasa ibn amrin aljuhani ya aiki wani daga cikin sahabbai ana ce masa basbasa ibn amrin aljuhani wani zai ce bai taba ji wannan sunan ba basbasa ibn amrin aljuhani wa adi ibn abi az-zaghba da kuma adi ibn abi az-zaghba aljuhani ila badrin yace to ku bari mu tsaya anan ku biyun nan ku karasa ku je garin badar yatajassasani lahu akhbarul akhbar al-iri yace su jiyo masa labarin su samu masa labarin wannan ayari kage an ƙara matsowa kusa sai aka saurara sai aka tura mutum biyu su je su gano me ake ciki muna fahimta abin dake dake tayyib an-nadhiru fi makkah gargadi a makka labari ya je makka ga kuma matakin da aka ɗauka nan kun ga abin sai ka ganshi kamar wani fefe-fefe an gama wannan gefen mun ji yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'ar sahabbai suke to can kuma mene labarin Qurayshawa a Makka me suke shiryawa suna da labarin wannan shiri ko ba su da shi wa amma khabarul iri amma shi wannan ayari labarin sa fa inna aba sufyana to shi abu sufyan wa huwa al-mas'ulu anha shine jagoran wannan abu kuma shi aka bawa amincin shugabancin wannan tafiya da dukiya kana ala ghayatin min alhaytati yana cikin daukar matakin ko ta kwana shine ma'anar haita yawa in an ce haita ana nufin ka dauki matakai na bi a hankali dan kada ka auka cikin tashin hankali shine ma'anar haita wal hazar da kuma bi sannu sannu yana daukar mataki kuma sannu sannu yake bin abu faƙad kana ya alamu an na tsariƙa makkata mahfufun bil akhtari yanzu ya riga ya san cewa hanyar makafa a kewaye take da hatsari shine mahfuf tana kewaye da hatsari daban-daban ba iri ɗaya ba domin me an yi abin ayari da yawa sun kubcewa musulmi sau kashi ɗaiɗai har wajen sau takwas kamar yadda muka ji wasu an samu yauwa don haka ashe ba su da aminci in sun zo wucewa ariyar da madina take sun san akwai rikici akwai hadari yau musulmi sun fara karfi wa kana yatahassasu bil yatahassasu al akhbar ko yatajassasu ne yatahassasu ne ko duk ma'ana ɗaya ne dai yatahassas shine yana bincike yana bincike yatajassas ma yana bincike fatahassasu da kuma fatajassasu fatabayyanu duk ma'ana sa daya a larabci yau shi yasa ya zo a riwayar ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu akwai fatahassasu yawwa duk ma'ana ku bincika don haka ya wa kana yatahassasu al-akhbara yana ta bibiyar labari wa yas'alu man laqiya min ar-rukban yana tambayar mahayan da ya hadu da su shine ar-rukban mahaya masu tafiya duk wanda ya ganshi sai hadu da shi ya hadu da shi zai tambaye shi yaya me labarin musulmi me suke ciki walam yalbath an نقلت إليه استخبارات نقلت إليه استخباراته بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير ولم يلبث بيدئب أن نقلت إليه استخباراته ما أيكتنسى وأن يساس بنشكو مثلا بارسون أكتم استخبارات ما أيكتن security masu intelligence su ake ce masu istikhbari har zuwa yanzu ana amfani da wannan larabcin ma'anarsa kenan masu intelligence shine istikhbarat ya aika ma'aikatansa na istikhbarat suka suka zo suka bashi labari bai dade ba suka zo suka bashi labari anna muhammadan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qad istanfara ashabahu ya zaburo a mabiyansa sahabbansa liyuqi'u bil iri dan sa auka wannan ayari wa hina idhin to yana jin wannan a wannan lokaci ista'jara abu sufyana damdama ibnu amr al-ghifari ya dauki hayar damdama ibnu amr shi ma sunan wani bawan Allah ne damdam ibnu amr al-ghifari ila makkata ya aike shi ya dauke shi haya zai biya shi lada yace maza maza tafi makka da gudu an kara karanka ya zuwa makka mustasrikan kaje kai kururuwa shine mustasrikan eh a yi shela mai ƙarfi liƙorashin bin nafiri maza maza a fito kar a saurana ila irihim ga shi dukiyarku mai yawa da wannan ayari ta shiga hatsari za a cire ta liyam na'uhu min muhammadin sallallahu alaihi wasallam don su hana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga wato su hana wannan ayari daga aukawa cikin hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi da kuma sahabbansa radiyallahu anhu wa kharaja damdamu sari'an shi wannan damdam din ya fita hatta ata makkata har yaje makka fa sarakha bi batni alwadi yayi ihu ya kururuwa ya shela daga a tsakiyar wato wannan kwari na makka domin mun san makka dama kwari ce ko yanzu mutum yaje makka ya ga inda dakin ka'aba yake ta ko ina ka zo daga makka gangarowa kake yawwa dama asalin wadi kenan kwari waqifan ala ba'irihi yana tsaye akan raƙuminsa ya miƙe tsaye akan raƙumin yana tsaye wa qad jada a anfahu dama ya gutsure hancinsa sa alamar rikici kenan wa hawwala rihlahu ya juya siddinsa duk alama ce cewa to yanayi fa ba daidai yake ba shine muhawwala rihilahu siddin inda yake zaune sai ya juya shi kana ganin mutum su balarabe dama yana ganin mutum da raƙumi irin haka hanci a yanke an juya siddi za a ce to akwai tashin hankali su wabi ne da suka saba a wa shaqqa qamisahu ya kuma ya ga rigarsa wa huwa yaqulu yana cewa ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa allatimata allatima ay allatima shine al-ibil tahmilu at-tib asali ana nufin raƙumi da yake daure da yake dauke da abin nan at-tib turare amma wannan karan in an yi amfani da shi a wannan ana nufin to ku zo fa ga tashin hankali ku zo ga tashin hankali yau domin asalin ma lafazin latsumu shine mari ko ba ka ba latsamahu ya mare shi yauwa to shine sai ke cewa amwalukum ma'a abi sufyan dukiyoyinku suna tare da abu sufyan qad arada laha muhammadun fi ashabihi ga muhammadu can da shi da sahabbansa sun bijiro wannan dukiya ta ku za su kwace ta la ara an tudu an tudu la ara an tudrikuha al-ghawth al-ghawth bana ganin kuma za ku iya riskarta ma'ana in ba ku tashi tsaye ba to ba za ta kubce muku dukiyan nan za ta kubce kuma za ta faɗa hannun musulmi shine ma'ana la'ara an tudrikuha kamar yace ina wajibin ku ne ku fito ku riske ta yawwa ba na ganin kuma za ku iya sai kun tashi tsaye kamar yace in ba sa'a ku kai ba to ba fa za ku riski wannan dukiya ta dawo ba al-ghawf al-ghawf taimako taimako yawwa wannan dai lafuzan su ne a jahiliya haka suke amfani da su to ahlu makkata yatajahazuna lil ghazwi na'am a'a na raƙumi a'a ba nasa ba hancin raƙumi ne in an ce jad'ul anfi dama shine a gutse a sa wata alama ai na cikin abubuwan da dama larabawa suke wa dabbobin su in za a yi wani abu da su ko idan za a tafi an yi harami za a tafi haji tun a jahiliya ko a kama kunnan a gutsule yadda za ka ga ko yanzu ba mu ne wa shanu ba irin wani alama to irin ta su ba akan yi ta a kunne ko ana yi ta kuma a hanci to in aka yi ta a hanci alamar tashi hankali ce aka yi ta a kunne ko a gadon baya a sa masa wani zane ko a zana wani abu kamar makulli shi kuma alama ce za a je a yi hadaya da shi suna da hanyoyi da yawa da suke amfani da su ahlu makkata yatajahazuna lil ghazwi to labarin mutanen makka suna kintse kintse za su yi za su auka yaki shine yake cewa fatahaffaza fatahaffaza nasu sira'an sai mutane suka kinkintsa da gaggawa yawwa التحفظ با التحفظ بالضا با بالزاء in bizza'i ne ana nufin shiri yau tahaffuz shine daukar matakin kiyayewa da za na hifzi yau fatahaffaza nasu sira'an wa qalu mutane suka kinkintsa da gaggawa suka ce a yadhunnu muhammadun wa ashabuhu an takuna ka'i an takuna ka'ir ibn al-hadrami suna tsammanin annabi muhammad da mutanensa da sahabbansa suna tsammanin wannan ma za ta zama irin ta ibn al-hadrami wadda aka samu nasara a kanta mun san a cikin fitar da aka yi na ibn al-hadrami ne aka samu ko guda daya yawwa sai suke shine suke cewa yana tsammanin wannan ma irin waccan za ta zama kalla wallah ina wallahi ba zai zama haka ba la ya'lamanna ghayra zalika sai ya san sabanin haka ma'ana zamu nuna masa abin ba haka yake ba fakanu bainar rajulaini ne gaba ɗayan garin maka a lokacin suka zama ɗayan mutum biyu in ma kharijun ko dai mutum zai fita da kansa wa in ma ba'isun makanahu rajulan ko kuma in ba za ka fita ba ka naɗa wani a madadin kai fita ko dai kai ka fita ko ka sa wani ya fita kai za ka ɗauki nauyin fitarsa kaga kenan su sun wajabta wa kansu sabanin musulmi kun ga irin fitowar da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya bayar ga ayari can ba a shirya ba wasu suna zaune a madina ba su san me ake ba yawwa wa au abu fil khuruj suka hada kansu ma'ana gaba ɗayan su suka yi ittifaki shine au abu yawwa ma'ana ajma'u kansu ya hadu akan cewa a fita falam yatakhallaf min ashrafihim ahadun babu wani mutum da aka rage daga cikin manya-manyan mutanen makka siwa abi lahabin banda abu lahab shi kadai a cikin manyan makka shi ya tsaya sauran duk manya-manyan nan masu sukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu makircin nan masu tsiya iri-iri masu musgunawa musulmi kakkaf din su sun fito an tafi wannan yaki da su kaga ko akwai shirin karo fa innahu awwada anhu rajulan kana lahu alaihi dainu shi ya ɗora wani mutum a madadinsa wanda dama yana bin sa bashi sai ce to kai je ka a madadina zan biya ka wa hashadu min haulihim min qaba'ilil arab suka tattara duk mutanen da suke kewaye da su na ƙabilun larabawa suka tattaro duk ƙabilun larabawa da suke kewaye da makka aka je aka jawo hankalinsu cewa su fito za a tafi wato wannan yaƙi walam ya takallaf anhum ahadun haka ne ko babu ɗaya daga cikinsu da ya kufce babu ɗaya daga cikinsu da ya kufce wato ya zama bai zo ba min butuni quraishin daga cikin wato manyan ƙabilun larabawa butuninsu ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai mun san abin da ake ce batsin ko batsin ɓangare ne na ƙabila akwai batsin akwai fahid wannan reshe-reshe na ƙabilu shi ake ce batsin yawwa illa bani adiyin sai banu adiyin falam ya minhum ahadun babu wanda ya fita daga cikinsu su banu adiyin gaba ɗayansu su suna nan ba su fita ba ƙiwamul jaishil makki ƙarfi da kuma yawan adadin rundunar makka wannan duk matashiya ce ya sa mana wa kana qiwamu hadhal jaysh adadin wannan runduna ta makka bari mu ji sabanin abin da muka ji na mutanen madina ko na mutanen na musulmi yawa su kuma mutanen makka ya suke wato quraishawa kafirai a lokacin yaya suke qiwamu hadhal jaysh nahwu 1300 muqatil kimanin mutum 1300 wannan mayaka kenan wannan fi bidayati sayrihi a farkon fitowa kenan daga makka mutum 1300 kaga sun ninka musulmi sau nawa wannan dorin ma kawai shine adadin musulmi 300 ko yawwa wa kana ma'ahu mi'atu farasin doki kuwa ɗaya ɗaya ɗaya har guda ɗari na kafirai doki ɗari doki musulmi nawa ne biyu yawwa kuna biya shi wa 600 dir'in silke kawai na yaƙi guda 600 nan ce dir'i shine riga ta karfe da ake sawa a kirjin nan dan aka kawo sara ba zai same ko ba abin da zai same ka shi ake ce ma dir'i yawwa silke muke ce mata ko da Hausa wa jimalun kathiratun da kuma raquma da yawa ba ma faɗa adadin su ba na musulmi ko an ga mana 70 ne la ya arifu adadaha ko la yu'rafu adaduha bidabti ba a san ba amma iya tantance guda nawa bane saboda yawan su kaga gari ya fito gaba daya wa kana qa'idahu al'am ko kana qa'iduhu al'am jagoran wannan ya ishi ne aba jahal ibn hisham shugaban yan tashin hankalin dama kenan eh abu jahal shine a gaba shine jagoran wannan yaki ka ku duba ku gani ra'asul ƙimma fil iman shi ke jagorancin muminai wa ra'asul ƙimma fil kufri abu jahal shi kuma shi ne ke jagorancin kafirai a wannan tafiya a ina ne ya ce wa kanal ƙa'imuna bi tamwinihi tis'ata rijali wanda suke aikinsu ne kawai su ba da tamwini katarin aikin katarin kawai shine ake ce ma tamwin wato gudanar da harkar cin abinci da dafawa da rabawa mutum tara ne aikinsu kawai wannan aikin su suke aikin ci da abinci min ashrafi quraishin cikin wato manyan quraishawa wanda suka bada taimakon su da kuma abin da za a ci a hanya fakanu yanharuna yawman tis'an wa yawman ashran min al-ibli kowace rana ku duba fa abinda abinda ake ci kowace rana a hanyar tahowa wata ran a yanka raƙumi tara wata ran a yanka raƙumi goma a to mutum dubu da wani abu ko ai la'alla maka ce yi musu kaɗan ko ba ka ba ne yawwa min al'ibli to mushkilatu qaba'il bani bakr matsalar da quraishawa suka samu da banu bakr walamma ajma'a hadha al-jaysh ala al-masir yayin da wannan runduna ta mutanen makka suka hada ra'ayinsu suka hadu suka kuma ittifaki akan wato tafiya wannan yaƙi zakarat ƙuraishun ƙuraishawa sai suka tuna ma kana baina hawa baina bani bakirin min al'adawaci wal harbi sai suka tuno cewa fa su ƙuraishawan a tsakaninsu da ƙabilar bani bakir wata ƙabila ce akwai yaƙi akwai gaba don haka wajibi su ɗau mataki a kai fakhafu an tadribahum hadhihi alqaba'ilu min al-khalfi sai suka ji tsoron in sun fita domin wannan kabila kuma na banu bakarin akan hanya suke ta mutumin da ya fita daga makka za shi madina kaga me zai faru kuma sai sun tafi kusa da madina tun da badar ne badar ta fi kusa da madina fiye da kusancin da da makka don haka ashe idan suka wuce wannan kabilar ba su yi wani shiri da ita ba kuma suna yaƙi da ita za su iya bin su a baya can ga musulmi waɗannan kuma su masu bi su a baya tun da abokan yaƙinsu ne mun gane abin aiko yawwa to shine sai suka ce fayakunu baina naraini in ko suka yi haka za su zama tsakanin wuta guda biyu ko kamar da muke cewa mu kuma da Hausa gaba su yaki gaba da musa ko baya su yaki yawa ya abin yake daidai gaba kura baya su yaki ko to akwai dai kuma wani abin da akan faɗa daban faka da zalika yuthnihim to wannan abin ya kusa idan kwafar da su ya dakirar da su shine yuthnihim ya canja musu ra'ayi mutum yayi yunkuri zai abu sai wani abu ya zo ya sa ya fasa ko ya juye bashi ake sai a ce athnahu don asalin thaniyu shine ka tankwasa abu yawwa a tankware shi a folding dinsa bayan da a miƙe yake yawwa to shine sai ke cewa walakin hina walakin hina idin tabaddalahum iblisu a wannan lokacin suna cikin shawarwari kai muna fa cikin hatsari kawai suna cikin ya za su yi sai iblis ya zo dama ya saba fi surati suraqat ibn malik sai zo ta surar suraqat ibn malik kun tuno suraqat ibn malik ko wanda aka tura shi ya gudu ya boye din nan ya tafi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar lokacin da suka kama hanyar hijira dan ya je ya samu a bashi ladan raquma 100 din nan ibn ju'sum ibn ju'sum al-mudlaji sayyidu bani kinana wanda shine shugaban banu kinana fa qala lahum sai shedan yazo da surarsa sai yace musu ana lakum jarun ni ina baku kariya ma'ana kamar yana cikin waɗancan kabilu na baku kariya min an ta'tiyakum kinana a ce kinana tu tazo za ta yi muku wani abu ma'ana a madadin banu kinana ni na baku kariya ku zo ku wuce ba komai man khalfakum bi shay'in takrahunahu babu wanda zai zo muku ta baya daga wani abu da kuke ki ma'ana kenan banu mudlij za su isu banu kinana za su iya bada kariya ga waɗannan mutanen makka su tsare su daga banu wa banu bakrin da ake tsoro mun fahimci abin yawwa to shine sai kuma ya faɗi ya bada labarin jaishu makkata ya taharraku to ko mu tsaya anan sai mu tashi kan jaishu makkata ya taharraku farkon motsin fitar da kuma me ya faru kun ga wannan bawan Allah ya so ya ba mu yakin badar din da tafsili wato detail din mai fadi sosai komai yadda ya gudana insha Allah za mu zo mu ji a wannan littafi bi idnillahi tabaraka wa ta'ala da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana al'amura kuma Allah madauki ya ba mu damar karantawa da fahimta da kuma ɗaukar darussan da suke cikin wannan babban lamari na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum assalam na eh wanne eh ibn ummi maktum abdullahi abdullahi ibn ummi maktum na faɗa ɗansu mutumin madina ne eh mutumin madina ne